أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قدوب الأقرابي فريد الدهري على الإطلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله ne mai halartar duniya ilan ta ya yi mata shahidari lana bi hadal mahadari wal ta'difi bi nazaratin tati lana bi zafari Allahumma ya ladifu as'aluka al-ludfa fi ma jara bi la maqadir wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim alhamdulillah wala abdullah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah yau muna ci gaba da shin manzalla yana mantuwa manzalla maganansa akwai galadu manzalla maganansa akwai waham a cikin magana manzalla ba waham ba galadu babu nisiyanu babu duk abin da manzalla ya faɗa kowane hali ya faɗa manzo Allah ya faɗi maganan daidai ne abin yake ba canji babu wanda suke tunanin manzo Allah yana da kuskure wal iyaz billah wayannan dewa sun tafi magana ce wanda ake yi wa al'umman manzan Allah amma da Allah yana magana ne da manzan Allah saboda ba wanda yake iya karɓar maganan Ubangiji banda sai na Rasulullah. To saboda haka duk wani saƙo zai shigo ne ta wajen manzala amma akan al'umman manzala sai Allah ya maganan da shi. Za yi magana ana nufin da shi ne amma ana nufin al'ummansa ne. Duk wani abin da ka ga aka nasarta shi, wala ta kun jahilina wala takun minal gafilina wala takun duk wayannan walau taqawwala alaina ba'al aqawili la akhadna minhu bilayni dai irin wannan ana intisabin sa ne zuwa ga al'umman annabi ba manzon Allah ba saboda shine abokin magana Allah saboda haka komai yana fitowa ne daga gare shi duka in mutum ya duba zai gane haka in ya ba wa annabi darajarsa amma yana ganin cewa annabi bai kai ba ainihin ya zamo yana tafiya kenan kamar ina fata na laka fata na mubina da ya gafirar laka lahu ma ta kaddama min zambika zambu ummatihi zunubin al'umma ne al'umman annabi ne amma ba wani zunubi daya akan manzo Allah saboda ma taqaddam min zambika wa ma ta'akhara wa litima ni'matu alayka wa yahdika siratal mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza to wannan insha Allah shine muke ƙara neman a gane dan a kubutar da mutane daga cikin wannan tunanin shikenan in Allah ya sa ka gane ka gane annabi baya kuskure ka gane annabi ba wahamu ka gane manzala ba galabi a cikin lamarukansa to an taimake ka amma in har ka ga manzo Allah yana da laifi ko zai iya fada ya mance ya dawo ya sake warwarewa to an samu an samu garari manzo Allah da muka sani ba ba wannan tare da shi wanda dai ake nufi al'umma faslun fi raddi babul itirabati raddi akan babin itirabat bijirinta na wasu abubuwa wasu bahi da shubha ka sahuyi sallallahu alaihi wasallama daga wannan za ku gane ka sahuyi kaman rafkanuwa manzala an nasabta shi zuwa ga manzala ne amma abinda ake nufi wani annabi yanzu an san a ƙa'ida abinda malamai suke cewa idan kana sallah kana yawan kuskure a sallah sallanka ƙabli na kama ka ba'adi na kama ka a wajen yan gari suna gani ba gwani ba ne masallacin amma a wajen fuka ha'u suna ganin sallan da Allah ya karɓa kenan saboda shi shedan ya same ka in dai shedan ya same ka in ya gama da kai to ba ruwan shi da kai amma lokacin da shedan ya ce kai ma hari kana gyara da wannan kana gyara to wannan shi yake nunawa inna inna shedana la yadkhulu baitan haliyan baya shiga gida khaliyan sai dai in fihi alamatul iman imani ina cikin lamarin to shine zai dinga kai hari daga shedan ya kai ma hari to yana akwai wani abu a wajenka amma in yari bace ka ba ruwan shi da kai ya gama da kai saboda haka sawi sallallahu alaihi wasallam fi salati rafkanuwan manzala cikin sallah au qauli ibrahima da fadin manzala annabi ibrahim inni saqimun fadin da yace inni saqimun to sakamu wanne ya abin yake kaga abinda zaka duba sai ka ce annabi ibrahim ya faɗi magana kuskure haka da kace saboda inni saqimun ba bai yi rashin lafiya ba ya ce bayi da lafiya to za mu bayyana ga dalilin da ya sa isharar yadda take komawa kan wasu daga cikin ummatihi ba annabi ibrahim din ba fahimkulta idan ka ce fama ma'ana kaulu alaihi salatu wassalam fi hadisi sahwi allazi haddathna bihi faqihun أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر قال حدثنا القاضي أبو الأسبق بن سهل حدثنا هاتف بن محمد حدثنا أبو عبد الله بن فخار حدثنا أبو عيسى حدثنا عبيد الله حدثنا يحيى عن مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أبو هريرة ينشوى صلى صل... رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر من ذا الله صلى صلى العصر فسلم في ركعتين كجري كتن sai sallama a raka'a guda biyu manzo Allah faqama zuliyadaini sai zuliyadini ya tashi faƙala sai ce ya rasulallah ya manzala a kusirati salatu sallan nan an maida ita ƙasaru ne amnasita ko kuma kamanci ne faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzala ce kullu zalika lam yakun ba da yadda ya kasance sallah ba ta zama ƙasar ba sannan kuma bai mance ba amma ya kai sallama a raka'a biyu an gani an fahimci magana ya manzo Allah ya sallama a raka biyu kuma bayan sallan nan la'asar raka hudu ne tunda aka yi sallama a raka biyu to ɗaya daga cikin biyu dole in a irinmu ne wani abu ya faru amma in a siffa ne na nubuwa ana son a nuna wa mutane ne yaya za a yi tunda abun an kawo gaba da ake son a nuna wa al'umma saboda su ɗauki karatun daga nan a ɗauki karatun daga nan wannan maganan shi ne dalili lokacin manzala ya yi sallama a raka biyu wannan shi ne dalilin yin magana a cikin sallah da kafin farkon musulunci ana a cikin sallah ana yin magana sosai manzo Allah ya dakatar to dakatarwan ba lokaci ɗaya ne aka dakata ba a zamanin musulunci musulunci lokacin da aka fara shiga musulunci giya yana daga cikin lamarin sahabban manzo Allah da yawa manzo Allah bai hana su shan giya ba ana shan giyan baina baina baina baina har sai da ya kai lokacin da aka nemi Allah ya bada waraka cikin halaccin giya halal ne ko haram ne sai na umaru ne ya tsokana wannan ana fahimta? an yadda a yi sallah a shagiya kai tatil kafin zuwa sallar lasar kawari sai kai sallar azhar ɗinka la ta karbu salata wanta su kara hatta ta alamuwa ta ƙuluna ka gani hatta ta alamuwa ta ƙuluna kaga a lokacin an yadda kenan in baka sani ba baka san abin da za ka faɗa ba karkasha amma in ka san abin da zaka sha ka watsake ka zamo sahu ba komai har aka zo aka ce to shikenan ya zamo a bamu labarin yanda abin zai kasance a warware abu aka fitar da shi to haka sallah lokacin da ake sallah karan farko kana cikin sallah zaka dinga magana dan uwanka shi ma yayi magana dan uwansa kuna sallah ana sallah ana magana kaga dalilin samun dumani na kaza da kaza da kaza da kaza kenan don addini komai yana lura da wani abu ne idan manzo Allah ya abu so daya sunan shi sunnatun gairu muakkadin idan manzo Allah ya yi abu ya yawaita to sai a ce wannan sunna ne muakkada haka abubuwan da ake gane a cikin addini yadda yake wannan sai ya zamo lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka sai aka ce to shikenan waye zalilaini wani mutum ne kusan a wannan lokacin ne sunan shi ya fito kuma kowa ya san shi ya tambaya a أقصرت صلاتنا يا رسول الله أم نسيتا sallan mu an maida shi ƙasar ne ya manzo Allah ko kuma kamance ne sai manzo Allah ya ce ba daya kaga magana nawa a kusirat salatuna ya rasulullahi am nasita sallan nan an maida ita ƙasar ne ya manzo Allah ko kuma ko kuma kamance ne manzo Allah tambayan da aka yi a cikin sallah kenan sai ce ba daya magana nawa biyu sai sahabai da ya ce ba daya sai manzala ya tambayi sahabai ya ce hal sadaka zule daini zule daini ya yi gaskiya cikin abin da ya fada nawa uku ba haka ne ko haka hal sadaka zule dai ne zule dai ne yayi gaskiya sabai sai suka ce eh yayi gaskiya ya rasulullah wannan shine magana hudu Maga, hudu ne ko ko biyar ne magana biyar ne maganar zulaidin da farko a kusirat salatuna amna sita ya rasulullah da an mai da sallar muƙasaru ne ya manzo Allah ko amince ne sai manzo Allah shi ba daya sai zalili ne sake magana yace labudda akwai daya eh labudda akwai daya cikin biyu sai manzo Allah sai ce wa sahabbai shin zuliyadaini maganar sa gaskiya ce sai sahabbai suka ce na'am wannan shine magana biyar baya ɓaci sallah kaga gashi tambaya yake yi amma an shigar da wani fiqihu ne kuma an shigar da wani fiqihu ne ashe magana biyar ba za ta ɓaci sallah ba amma maganan shi ma ba yan uwa ba kar mu haɗu haɗuwan jahilai kowa wannan yana magana a ba haka ke ba to anan sai manzo Allah ce wa fi riwayatin ukhra ma kusiratu salatu ma nasitu sallar ba zabba ta zamo kasaru ba kuma bambanci ba al hadith bi qissati fa habara bi nafi al halatayn sai aka aka aka kore duk halayen guda biyu wana lam takun bata kasance ba wa karkana ahadu zalika sai yace a ɗaya daga cikin biyu haka ya faru kama kada zule dai ne kaman maganan dai fa karkana babu zalika ya rasulullah yace ya rasulullah dole wani abu ɗaya daga cikin biyu din nan ya faru falam ka sani waffaqana Allah wa iyyaka Allah ya datar da ni da kai anna lil ulama'i malamai fi zalika ajawbatun akwai amsoshin maganganu daban-daban akan wannan babu bi sadril insafi wasu sun fade shi a dacewa cikin adalci wa minha ma huwa bi niyyati ta'assuf akwai wanda kuma da niyyan ta'assufanci wal itisafu wa ha ana aqulu ni kuma me zance amma ala qauli bit tajawizil wahmi kace wa wannan magana akwai jaizi ne cikin manzala yayi mantuwa wal galadu a ce manzala yayi galadi ne wahamu wahamu kaman shi wahamu kaman tuntuɓen kwakwalwa ne abu ne ka faɗe shi baka san ka faɗe shi ba shine kaman waham galadi shi kuma shi ma yana zuwa kusan kamani ɗaya ne fi ma laita tariqahu min qawli al balag wanda ba hanyarsa bane na faɗa wanda yake isa wa wallazi zayyanahu haka ne shine wanda muka mai da shi min qawlaini daga cikin zartuka guda biyu fara'i tirada bi hadha al hadisi wa shibhi babu ikirari ga wannan hadisi da makamancinsa abinda hadisin ya zo yadda malamai suka yi maganganu maganganun kowa ya ɗauka kaga a sallah sujudul badi me yake sa ai ziyada me yake sawa ai shi ƙara ƙara wani abu sallah me yake sawa ai ragi me yake sawa ai to idan ka rikice in ka rikice ƙari ko ragi sai na faɗi ma tana cewa a yi baɗi ya yi saboda ƙari ko ragi ƙari idan kamance ka ƙara abinda zai ba kabli zai kama ka ragewa badi zai kama ka to idan ka rikice ga baki daya an kai badi yayi amma idan ka san abun in kabli ya kama ka ka fita ka bar masallaci ka fita waje sallan ta rushe gaba daya wannan guri anan ne ake gane malami ba a sallah ba sallah kowa ya zo ya ta yi in kai nasara ka sha shi kenan eh in kai nasara ka sha iya hawa hawa motan dangoyin ranan da in ya aka saya mar mota yana hawa mashin ya koma mota in ya tabi wuce in ya dawo sai ya sha abun ma ba wahala ya sha ka san an yi nasara da an kai to amma ya san ƙa'idan abin da ke ciki, ya san ƙa'idan tukin, saboda ka left and right zai iya yin obatakin ko ta dama ko ta hagu bai damu ba shi ne je garin da yake nufi. Amma ƙa'ida akwai faɗuwa, to wannan gurin wajen sanin me ƙabli me badi a nan ne bala'i yake a cikin sallah. Rashin saninsa. gurin rikici kenan to idan kabli ya kama ka kai badi ko badi ta kama ka kai kabli to sai a koma sai ka tafi mudawwalat mudawwalat kananan bincike ba za ka iya ganewa ba a ka'idan sai da tuna aisha kusan duk sallar mutum ma ya kamata ya mata badi saboda ba za ka iya yin sallan ba ba tunani a cikin zuciyarka illa nadiran to saboda haka shi yasa wasu malaman suke fada nawajilu da ake yi gaba kida ai su ake haduwa ake tattarawa a cika maka sallanka na farilla da ita duk a cikin irin wannan mizanin to amma mizanin ka gane abin da zai ce menene kabli in ka duba wajen kablin zaka ga an harhaɗu a cikin ahkamu daban-daban an tsete amma an haɗu da yawa kaga misali lokacin da zaka bayyana karatun sallan lasar sai ka boye bayyanawa ne sai ka boye to daga bayyanawa ka ɓoye karatun to karatun ƙabli ne ya same ka wajen ɓoyewa wajen ɓoyewa sai ka bayyana kaga ba ji ta same ka za ka ga ana shiga ana fita ana shiga ana fita to wajen da zaka zo in duk abin ya rikitar da kai kaga omanistan kahu shakkun idan kokonto ya rikitar da kai ya zaka yi badi badi da zaka yi dan ba adin an fi saninta wancan tafi guduma eh kabli tana da tana da guduma kwarai da gaske saboda ita tana rusa sallah ga baki daya lafiya ma sunnan da kabari ya kai uku in na kabar abubuwa guda uku amma kaga badi ita ko da walau ba da ami ko bayan shekara ne in ka tuna za ka je ka yalola ka zo ka sunkaya ka yi sujudi biyu ka tayya ka ce assalamu alaikum an jona ma na shekara guda a nan ne ake gane waye malami a sallah a nan ne in an rikice to in mutum kuma ya san wannan abin da na faɗa shi kuma zai zamo masa sauƙi in ka domin akwai muhallin da in kai in kai sujudul badi a muhallin kabli sallan ta baci in kai sujudil badi a mahallin kabli ce ta kama ka sallan ta baci to amma in ka dauki badi ne ita kai ita kuma ba ta ɓaci gaba ki ɗaya ba yiwa akwai sauki akwai akwai ka sha giyan wake ko to haka abin yake amma wa ma'ala masadin a mashaba ma ya manau sawa abinda yake hana sawu wani siyan da mantuwa fi af'alihi jumlatan a cikin aikin manzo Allah baki daya wayara yana gani annahu fi misl haza a cikin wannan amidun li surati nisyani yayi ne ga surar mantuwa da gangan manzo Allah yi amma a surar mantuwa li sunna dan manzala ya sunnanta wani aiki ba ba shi yasa yace ma kusirat wa ma nasitu ba ba kasaru bane kuma ban manta ba fa huwa sadiqun fi habari yanda manzala ya faɗa haka ne lanau lan yansa domin manzala ya faɗa lan yansa bai mance ba wala kusirat kuma sallar ba ta zama kasaru ba walakin ala hadal qawli abu wannan magana ta ammu da hadal fi'li manzala da gangan yayi fi haji surati a wannan sura li sunnahu dan a nuna maka ka gane ga yadda abin yayi wanda inda ba ai hakan ba ai na fafada na kawo misalai a baya daban-daban wallahi masallala manzala sallallahu alaihi wasallama ganidiya ai an ce ba ta yi zinan ba amma tana son a nuna wa mutane practical sai ta sallama kanta ta zo ta ce wa manzala ta yi zina kuma yadda manzala zai nuna ma lokacin da aka ce aje a jefe ta da ta ji dutse sai ta komo tana cewa ban yi zina ba ban yi zina ba manzala sai sahabai suke cewa manzala ya nemi ya kubutar da ke kin ki amma yanzu kin ji dutse kina neman ki wallahi sai mun karasa ki sai jama da ita sai da aka zo wajen manzala ya ce ya rasulullah ai lokacin da ta ji dutse sai tana cewa ban yi ba ban yi ba yace me yasa ba ku dawo da ita waje na ba don ku ji sabon ilimi me yasa ba ku dawo da ita ba don ku ji sabon ilimi da ta zo da wani hukuncin ya sake fita kuma na gaya muku mutumin da ya zo wajen manzala aka kama shi sai aka ce manzala sallallahu alaihi wasallama innahu saraka ya rasulullah yayi sata buɗan bakin manzo Allah sai ce faktuluhu a kashe shi sai suka ce ya rasulullahi inna ma saraka ya rasulullah sata fa yi sai manzo Allah ya ce faktuluhu a kashe shi sai sa inna ma saraka ya rasulullah suna ganin bai ji ba inna ma saraka ya rasulullah ya rasulullahi sata fa yi ya ce oh sata yi suka ce ya ce faɗa wuya da hu a yanke hannunsa sai manuna ya ta nuna hukuncin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi sai a wannan lokacin bayan an yanke hannunsa a wannan shekarar manzala ya rasu sai na babakar sai zamo shine halifa sai sai na babakar sai sake yin sata a zaman sai na babuga sai aka yanke kafarsa ne kalafin sai sake yin sata sai aka sake yanke ɗaya hannun kaga dungulmi yiwu kenan da gefe ɗaya sai sake sata sai sayidina abubakar ya ce to mun gane ya ce a rasulu alamu manzala dama hukuncin da yake nufi kenan dama tuntuni hukuncin da jufa ne ba mu gane ba to kaga sai yanzu da suka gwada sai hukunci fito hukuncinsa kisa ne kawai irin wannan daga cikin irin wannan hukuncin shine wanda ta zo manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ta ba wa kanta ta ba wa kanta ga manzala manzala ya kawo da kai ta ce ya rasula baka ji ne bane na ba ka kaina sai ce da Allah cikin ku akwai wanda yake santa ce eh ya rasulullah kawo sadaki a bata kawai ayi sai ai baya da komai manzo Allah ce ko da bakin zobe ne bakin karfe ne na zobe ba ne a bata ce ya rasulullah ba ni da shi yace karar wani wace sura ka karar ka haddace a alqurani sai fada sai ce ka karanta mata wannan suran misali a matsayin sadakinta da za a bari in bai yi ba dole sai ya yi zina da ita dole sai ya yi zina da ita to da ya yi zinan gara a haɗa a tsale abin wannan shi ne irin kucin mazala iri na irin kayar batsula irin hukunci ɗaya za ka zo ka ɗauka da na manzala da yadda ake yi to abinda waɗansu suke ɗauka kenan kun ba haka ba ne misali duk wannan ku dinga gane irin yanayin yadda annabi muhammadu yake wallahi tallahi ba yadda za a yi a haɗa annabi muhammadu da wani babu shi wallahi kuma duk mutumin da yake da dan a cikin zuciyarsa yana da wani tunani yana da ganin to wallahi tallahi ya fada ya fada kwata wallahi saboda baya yiwa haka baya yiwa annabi Muhammad annabi misali an tafi da waɗansu al'umma wajen Najeru, akwai wanda suka zo suka musulunta, da suka zo suka musulunta sun zo wajen mazala ne suka ce, a ba su makaranta don aje a karantar da su addini. Manzala yana sani sai aka zabo sai da aka zago saba'in wannan kusan yana daga cikin dalilin hada alkurani a duniya saba'in aka tura gaba ɗaya aka je aka kashe su su saba'in din nan mahaddata alkurani akwai wanda suka haddace ƙurani izbi arba'in akwai wanda suke da izbi talatin akwai wanda suke da izbi dukka mahaddata wanda suke malamai ne a zamanin mazal duka baki daya aka tarkata su aka kashe su aka zuba su a cikin rijiya a lokacin abin mamaki musulman da suke duniya mahaddata alkurani mahaddata alkurani kwata-kwata manzo Allah ya bar duniya ya bar guda taran taran to su wahabiyawa a tunaninsu inda annabi ya san gaibu me yasa bai hana ba inda annabi ya san gaibu me yasa bai hana ba tunda malamai ne kuma zaɓe ne aka same su kuma a lokacin ƙur'anin bai gama duniya ba ma rubuta alƙur'anin ba to ma'anan abun yadda ya kamata mutum ya duba ya gane mazala zai yi in ba ta wannan hanyar suka mutu ba maybe za su iya yin ridda an ba da zaɓi amma in suka mutu ta wannan hanya duk 'yan aljanna ne in aka bar su kuma suka rayu za su samu tuntuɓe watakila wallahu alam ba wai na faɗa ina nufin na ci amma irin sanin annabi yadda annabin yake saboda haka tangaran manzo Allah yana sane aka je aka tura su a aljanna gabaki dai suka je su yi jira su jira mu kafin mu zo wannan da sanin mazala tangaran in mutum ya ce ya kasa ganewa sai duba uhudu ai yakin uhudu an yi mafarkai an ga duk abubuwan da ke faruwa an ga me zai faru ko mazala ya sani mazala ya nuna a tsare abin aka tsare lokacin da aka zo aka gaya wa mazala abu safiyan suka turo cewa suna son lallai za su zo su ɗauki fansa a uhudu za a haɗu a nan uhudu mazala sallallahu alaihi salama sai ya tashi sai je ɗaya daga gidan sahabin mazala ya ce masa kaji kaji kaji kaji ga wata wasiƙa an turo amma a bar abin karaye magana a bar magana karaye magana matar tana gefe ta ji bayan mazala ya fito sai ta zo ta samu mijinta ta ce na ji abin da mazala kuka yi an turo wasiƙa ne za a haɗu a hudu na ji ba kwa son a sani sai ya ce ke to kar a ce na yi munafanci wallahi sai mu je gaban maza Allah shi ne ta so ta zo mu je gaban maza Allah ki faɗi abin da aka yi kar ya zamo a ce na ci amana musulunci to wajen zuwa faɗi maganan shi ne sai abu ya bayyana ashe wasiƙa aka turo za a yaƙi kaza da kaza to muna tsoron su ne muna tsoron su ne kaza kaza kaza kaza har sayyidina hamza sai da ya amsa maza la ya shiru bai ce komai ba duk yana sane da abin da ana cikin magana maza la sallallahu alaihi wasallama aje mana ai kaza ai kaza ai kaza kowa zuciyarsa dama ya suka kare da mu balle yanzu bayan mun yi ƙarfi mun yi kaza mun yi kaza sai maza Allah sai shiga gida yana shiga gida sai maza Allah ya shirin yaki sai fito yana fitowa sai wani ya ce masa yanzu za ku sa manzo Allah ya je yakin da bai yi niyya ba sai aka sun koyar da kai ya rasulullahi ai ya kamata je a cire kayan manzo Allah ya ce tunda aka daura wallahi ba mun da kun mu da mun fito sai dai abinda Allah ya shirya ya aikata lokaci yayi kuma a mafarkin sai na Hamza yana daga cikin wanda zai mutu kuma sai na rasulullahi ya sani ya sani ya ce aje shi ne dalilin waƙar kuntun tamannauna lamotu min ƙabli an talƙauhu waƙar ra'aitu muhu antun hanzirun shi ne wannan rikicin abubuwan ya kawo to irin wayannan abubuwa barjak suna nan a cikin irin ilimin annabi muhammadu suna da yawa a cikin ilimin mazala to idan mutum ya ɗauki ka iya tunaninka kana zaton abu nan kusa ne manzo Allah ya wuce na duk inda kake tunani manzo Allah ya wuce na shi manzo Allah ba Allah bane ba kuma dan Allah bane amma ba wanda yake shi balle daidai ne shi babu eh Allah ka ce mu anan yana cewa manzo Allah gaskiya ne duk lamarinsa liman tarahu mislahu wa qawlun marbubun wannan magana ce abun kwadai wa nazkuruhu fi mawdihi za mu faɗi maganan akan rashin manto madala da wahamu da galan wa ma ala ihalati sahwi alayhi fi aqwali ihalati sahwi na mazala cikin zantuka da tajawizin sahwi da cewa ya halatta a yi rafkanuwa a zamanin mazala a kan mazala fi ma laisa dariqa wal qawl cikin abinda matafiyarsa ba qaulun bane kama sanaskuru faqihul ajawi fiqihul ajawi ba yanda fiqihun nan na amsa fatawa zai baka ga dalilin abubuwan da yake sa ai minha daga ciki annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ahbara an itiqadihi wa damiri ya bada labari itiqadinsa da damirinsa amma inkarul qasaru inkari na qasaru fa haqul gaskiya ne wasidqul kuma gaskiya ne batinan wa zahiran batini da zahiri wa man nisyanu shi kuma nisyanu fahabar sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bada labari an itiqadi ga itiqadin sa wa annahu lan yansa fi zanni manzo Allah ya ce ban mance ba cikin zatona fa ka annahu qasada al-habara bi hadha kaman yana nufin labari ne da wannan an zanni ga zaton sa wallan yantik bihi koda bai fada ba wa hadha shirkun aidan shi ma gaskiya ce cikin magana wajen sani fuska na biyu ana kaulu fad mazala walam ansa ban mance ba rajin ila salami wato komawansu zuwa ga sallama ai ni sallamtu kasada na yi sallama ne da niyya na sane na yi sallama wasu hautu an al'adadi na yi sahau ne na adadi ai lan an samu bambanci ba fi nafsi salami akan dalilin yin sallama wa hadha mutamilun wannan ya dauki dukkan abubuwa wa fi burudun amma yayi nisa wajhu salis waje na uku wa huwa abaduha shine mafi nisa ma zahaba ilayhi ba'dhum abinda shashin malamai suka tafi waina ijmalu al-lafzu daukansa na lafazi min ƙauli daga faɗinsa kullu zalika lam yakun dukkan bai kasance ba ai lan yace mala kasaru wa nisyan manzo Allah yace ba kasaru bai dauki kasaru ba bai dauki kuma mantuwa ba bal kana ahaduma ɗaya daga ciki shine wa mafhumul lafzi mafhumul lafazi khilafuhu sabaninsa ma riwayatul ukura tare da riwaya wata sahiya ingantacce wo kaulu shine fadin da mazala ce ma qusiratu salatu wa ma nasitu ba sallan bata zamo kasaru ba kuma bambance ba hadha ma ra'aytu fi la'aimatuna wannan shine muka gani a wajen shugabanninmu wajen mafi nisa بالأصل زيادته وكل من هذه الوجوه كون فسكا متمل اللفظ ya ɗauki magana ne na lafzi ala bude bariya akan nisan shashinta wa ta'assuf al-akhara minha da ta'assufi na na ɗaya daga ciki daga cikin sa daga cikin sa qala al-qadi abu al-fadli rahimahullah abu al-fadli yana fada wala yaqulu abinda zan ce wazharu li ya bayyana annahu aqrabu min hadhihi alwujuh kullaha yafi kusanci da wannan fuska gaba daya anna qawlu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah lam ansa ban mance ba inkarul lafzi inkari ne na lafazin alladhi nafahu an nafsi wanda ya kore da abin lan lan lan lam ansa ban mance ba ai inkari ne lafazi allazina fahu an nafsi wannan manzo Allah ya kore kalman daga harshen sa wa ankarahu ala ghairihi yayi inkarin sa ala ghairi bi qawli bisa ma li ahadikum an yaqula abinda ɗayan ku daga ciki yake tunani bisa ya munana an yaqula ce yace nasitu ayatu kaza wai ni na mance wata aya a cikin alqur'ani wa kaza walakinau nusiya an mantar da ni ba nasitu ba kaga mamnil majhul nusiya an mantar da ni ne amma ba na mance ba wa bi qawli tabi'ar riwayat al-hadith al-akhar lastu ansa ba na mantuwa eh walakinni unaksa sai dai ana mantar da ni ana mantar da ni mantuwan ba irin mantuwanka ba ba irin mantuwanka ba a ana son a yi aiki ne aka cusa wannan falama ƙala da wusailun lokacin da mai tambaya ta da shi a ƙusiratu salata amnasita sallaka an zama da ita kasaru ne ya rasulullahi ko kamance an kara kasaruha mazalla yayi inkarin kasarunta kama kana kama yadda ya kasance wani siyanu da mantuwansa ko min kibal min kibal nafsi ta fuskan kansa ne wai nau in kana jira shay'un min zalika idan wani abu ya gudana daga wannan faqad nusiya a mantar da shi ne hatta sa'ala gairu har ya tambayi waninsa kaga ya ce haka ne tambayin da yi to wannan haka ne wannan shi ne kaga ne hatta sa'ala gairu fata haƙaƙa sai ya tabbatar annahu nusiya an mantar da shi ne wa jara alaihi zalika sai aka sa marunkunci liya sunna don ya zamo sunna ne cikin wannan aiki. Faƙaru ala haza, fadin da ya yi a kan haka, lam ansa wa lam tukusar, ban manta ba kuma ba yi ba mai da shi ƙasar ba. Ai, kulla zalika duk wannan lam yakun, bai yi wa kenan. Sirikun, maganar da mazala fada gaskiya ne, wa haƙun maganar maza Allah ya fada gaskiya ne lam tuqsar wa lam yansa ba mai da sallar kasaru ba kuma bai mance ba hakikatan haka abin yake walakinahu sai dai shi nusiya karatun yana daure ko eh akwai bambanci da ansa da nusiya mamni lil majhul nusiya an mantar da ni amma me yasa aka mantar da ni li a sunna an mantar da ni ne dan in sunnantar dan wani abu ya fito daga cikin sunna a gane an gane Allah ya sa wajhul akhara istasara istasartu min kalami ba'd al-mashayi na fito da shi daga cikin maganan shehunai wa zalika annahu qala ya ce innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kana yasu yana yasu yana mantuwa wala yansa amma baya mancewa kaji kaji wani larabci eh yasu yana mantuwa amma walayansa amma baya mancewa haka larabcin eh walizalika saboda wannan maganan nafa an nafsi inni siyana saboda haka manzo Allah ya kore mantuwa a kansa eh ka gani yusufu ana mantar da shi amma baya mancewa shine ma waye waye malamin sa ne to waye ke mantar da shi din ba jibrilu ba ba jibril wani halitta wannan ka gane karfin ka ga wannan maganar sai a yi tsallar da ya aka yi fahimtarsa kawai ka gane yadda abin da ake nufi ya su walayensa ana mantar da shi amma shi baya mantuwa sai ka duba ƙwaƙwalwanka sai ka ce yaya abin haka haka abin yake ya abin yake haka abin yake kuma hakan yake annabi kenan saboda haka gagara ba daure shi wa ujriya alaihi zalika an gudanar masa da wannan ne liya sunna dan ya sa dan dan ya sa muku ku gane meye sunna an gudanar da shi ne dan ya gane da ku meye sunna فقوله على هذا فدنسى لم أنسى ولم تقصر بمنشي با كما بامي da sallan kasar ba ai kullu zalika lam yakun da abin da na fara lam yakun ba daya daga ciki sirru gaskiya ne wa haqu kuma gaskiya ne lam tuqsar wa lam yansa ba mai da sallan kasar ba kuma bai mance ba haka ne fa kana a na koma bayan shi ko kane su wala isa li'anna nisyana domin mantuwa gaflatun gafala ne mantuwa gafala ne annabi kuma ba gafili bane wa afatun kuma laifi ne mantuwa in dai Allah zai turo annabi a ce yana mantuwa bai bai cika ba in dai Allah zai turo annabi yayi mantuwa bai cika ba domin gafala ne kuma Allah yana cewa wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asali wa la takun bi ma'ana laysa gashilan lasta gafilan kai ba gafili bane saboda haka aka samu fidana in aka same shi da mantuwa an same shi da aibi aibi ya faru a wajen manzo Allah kun ba aibi a wajen manzo Allah an gani wasau shi rabkanwa innama huwa shugulun wani abu ne yake kamar tuntube ne wani shuguli ne to jama'a hanya ma gaskiya mun gode wa Allah wallahi tallahi mun san manzon wallahi wallahi wallahi mun san manzon sanin da ake yi na rashin sanin sa shine sanin العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك idan ka ce kayi kayi ka san manzo Allah baka san shi ba to ka san shi labelin haka ya kamata kayi kayi ka san shi in baka san shi ba to ka san shi amma in ka zauna ne dan ma zaune to ba abin da zaka sani shi yasa kullum abin da muke nasara da shi salatan tu'arrifuna biha Allah ka sanar da mu annabi kullum karatunmu na duniya a cikin wuridi sai mun roki Allah salatan tu'arrifuna biha iyahu Allah ka sanar da mu waye annabi to kuma Allah kullum maruzika du'a lam yakrimul ijaba in dai za ka roƙa to kuma sai an baka abu eh in dai ka roƙa in ba za a baka ba sai a hana ka roƙa haka ne abin da yasa na ce wato na mu shigo da karatu wani karatu cikin karatu ne wato hadaran ahmadu ahmadu nan ahmadu hadaratu damsu al'amani annabawa ulul azmi na rusuli ba sa itirakin ahmadu ulul azmi min rusuli ba sa idrakin sunan manzon Allah Ahmadu ba ya yi ba shi kadai ne gurin sa wannan halaran na Ahmadu shine yake karban komi daga Rabbul Izzati komi da halaran Ahmadu yake karba sai sakarwa Muhammadu. To, sakarwa Muhammadin, to in kuwa halaran Ahmadu za ta yi mantuwa, to, annabin bai kai annabi ba. Saboda wannan halaran ita take saka take sakewa Muhammadu, shi kuma Muhammadu shi ne kaunu kaf suke ƙarƙashin hukuncinsa daga sunan ahmadu muhammadu to wannan ahmadun hadar ɗamsola amani hadaran muhammadu shine ake idraki ake kallonsa shi yasa jawaratul kamali matsayin ahmadu ne salatul fati muhammadu ne abin da ya sa kaji na ce mun gode mun san annabi eh akan wannan nake magana ba ma maganar ba za ta iya ba wani abin da wallahi ba ba harshen magana wallahi takillu takillu suduru eh saboda to haka dai kawai eh haka eh haka haka abin yake eh duk wani abu kaga halarorin Allahu akbar sai ai ta shafa nan amma dai haka abin yake yawa abinda zai zo maka hadaran muhammadiyya hadaran haƙiƙatul muhammadiyya haƙiƙatul ahmadiyya haƙiƙatul muhammadiyya buruzi ne shi hadara ne wanda yake bayyana shi yasa zaman manzala a makka ai a siffan ahmadu yake aboye yake ai ba a san shi ba sai da ya buruzi ya dawo madina ahmadu ne bin rikici ahmadu ne amma yana zuwa nan sai komi da komi aka gane haka ne haka ne ya rasulullah Allah ya ba mu fahimta kawai Allah ya ba mu Allah ya fahimta da mu ba zai yi ba ƙala fakanan nabi ya sufi salati a ce mazalla ya sufi salati wala ya gafula anha yana rafkanawa cikin sallansa yana ana rafkanar da shi cikin sallansa amma baya rafkanuwa cikin aiki kun san duk sauran da zai cije ka sai annabi ya ce sauro in dai cije ka sai annabi sai da izinin manzo Allah kiyashi in zai taba ka kai duk wani abin da zai taba ka to in in annabi mai mantuwa ne duk wani arziki na Allah ga baki ɗaya a hadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan halaran ne daga wannan hadaran ne ba wani abu ba wani abu qalla aw jalla komin kankantarsa komin girmansa illa min tati ri'ayta rasulullahi manzo Allah shine yake lura da shi manzo Allah ne manzo Allah ne ayi handi oba na komi da komi duk wani abin da ka san Allah ya yi shi duk wani abin da ka san Allah yake da hannu akan abin to Allah ya handi oban sa ne ya ba wa manzo Allah manzo Allah shine mai zartar da komai ka sani baka sani ba ka so baka so ba ka yarda baka yarda ba ka mutu ka rayu mazalar mazalar mazalar kuma duk in ka koma alkurani zaka je yana fada maka eh zaka je a in ya tare abubuwan sai ka ji Allah yana ma magana sai ce ya waye alƙalin alƙalai ina ce Allah ne to amma me Allah ya ce a cikin alƙur'ani idan idan kuka yi rikici ya ina za ku ma farudduhu ila Allah wa rasul rudduhu ila Allah wa rasuli to wajen wa za a koma to ila Allah wa rasuli amma waye za ka koma wajen annabi za ka je saboda shi ne wakilin Allah shi ne halifan Allah shi ne asalin komi ɗin Allah ka ba mu ka sanar da mu saboda haka wala ya gafalu ana wa kana yashgulu an harakati salati shagalansa an harakatun salati matin sallah cikin sallah shugulun biya la gafalatan anha shuguli ne na sallah ba manzo Allah shine mihrabul wujudi wa in kana lirrahmani waladun ne a asaki fa ana awwalul abidina ne ko fa ana me yasa ya zama ana wayin kana lirrahmani waladu fa'ana awwalul abidin ba fa'ana ba fa'ana ni da shi akram kallahu haka ne ku to haka abin yake ai bai ce ana ba fa ana ana in ka lura za ka kusan tasniya ne tasniya ne to in ko ana to da da malan da rabbul izzati ne manzalan kaga awwalu abidin awwalu abidin ni ne farkon mai bauta awwalu abidin ni ne farkon mai bauta waye ne biyu Allah ke don tsaya na ko faza in ta haƙaƙa ala hazal ma'ana in ya tabbata a wannan ma'ana lam yakun bai kasance ba fi kauli ma kusiratu salatu wa ma wala nusi wala nasitu fi hulfin fi kauli wayandi fadina annahu qawlu ma kusiratu salatu ba ba mai da sallan kasar ba wa ma nasitu kuma ban mance ba bi ma'ana atar ban bari ba allazi wa ahadu wajhai an-nisyan sai daga cikin fuska biyu na mantuwa arada wallahu alam inni lam usallimu min rak'ataini ban yi mantuwa lam usallimu ban yi sallama min rak'ataini daga raka'a biyu tarikan wai ina nufin na bari liki ma da salati a cikin sallar ta cika bane a walakin ni nusitu an mantar da ni wala ne kun zalika min tilqai nafsi wala ne kun zalika min tilqai nafsi sani aikin nayi an sani ne in yi nayi saboda haka dan wani sirri ya bayyana wallahu alam hasbil muhaimin wa hasbil waji سبحانه يا فز ما يودع وليس العبد سوى مدعو نسير يا نسير يا نسير فكار عدو انك القدير علينا انك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى العليل كيف تهار المريض وكيف تذله ما لا يريد لتنتقي من العدو هنا لا لما ترك بغاوات من الإنانة هب نكالا ممترا عليه من رسول معالني وانتونني سولي وزدني كريم نعم الجليل مرجع وسندا وسارا نسر قريبا يأتي كل ذي ذا أولاد هذا وكفيه أجد بين البارع بيشان لا علم لنا لولا جاء ولا حول ولا قوة إلا به ولا كل الذين لم منك أجل يا ربي بما إلك معاصره لبيب سميع المختار اللهم صل على سيدنا محمد قدر مدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشكون Thank you.